بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin da hadisan riyadu salihin suka kunsa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga babin da yake haramta azabtar da bawa ko kuma dabba قال رحمه الله باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب babin da yake bayani akan cewa haram ne a azabtar da bawa ko dabba ko matar da ake aure ko kuma yaro in dai ba da wani sababi na shari'a ba hakanan babin yana bayani akan cewa haramun ne idan za a ladabtar da mutum a yi masa ladabi ya wuce gona da in قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa وبالوالدين إحسانا kuma iyaye a kyautata musu وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم
Allah ya ci gaba da cewa hakanan makusanta su ma a kyautata musu da marayu da miskinai da makoci na kusa da kuma makoci na nesa da kuma matar da ake aure sannan da ɗan tafarki.
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Hakanan mutumin da dama ku ta mallaka kamar bawa kenan shi ma a kyautata masa Allah maɗaukacin sarki yake cewa tabbas Allah baya son duk mutumin da yake mai takama kuma mai yawan alfahari.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi ɗan umar yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار
an yi wa wata mace azaba saboda wata mage da ta tsare ta har sai da ta mutu saboda haka ta wannan dalilin ita ma Allah ya jefa ta a wuta لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa saboda bata batta ta ci ta sha ba sannan bata batta tana ci daga eh, kwarin eh, da suke yawo a ƙasa ba ma'ana bata batta ta je ta nemi abinci ba ita kuma bata bata abincin ba
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه
abdullahi dan umar an sake rawaitowa daga gare shi yana cewa ya taɓa wuce wasu samari na ƙurayshawa sun kafa wani tsuntsu suna harbinsa
وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنه تفرقوا
Ah, yake cewa duk wani kuskure da suka yi na kibiyarsu da suka harba to sukan sanya wannan kuskuren ga wanda ya kawo tsuntsun ga wanda ya mallaki tsuntsun suna ganin abdullahi dan umar sai suka dare suka gudu
فقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا sai abdullahi dan umar yake cewa waye yake yin wannan waye ya kawo wannan tsuntsun da ake harba لعن الله من فعل هذا Allah ya la'anci wanda yake aikata wannan إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا
annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci dukkan wanda zai ajiye abu mai rai ya dinga harbinsa
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas ɗan malik allah ya yarda da shi ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم manzala tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a tsare dabbobi har sai sun mutu متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن أبي علي سويد بن مق... سويد بن مقر قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها
Suwais bin Muqarrin yake cewa ina tuna lokacin da muke mu bakwai ɗan uwan juna ba mu da wani wanda yake mana hidima sai wata baiwa guda ɗaya ɗaya daga cikinmu wato ɗan ƙaramin cikinmu ya mare ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu yanta ta رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu mas'ud albadari allah ya yarda da shi ya ce كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي yake cewa na kasance ina dukan wani bawana da bulala sai na ji wani sauti ta baya
اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب sai na ji ana cewa ya kai abu mas'ud ka sani abu mas'ud al-ansari yake cewa ban gane mai maganar ba saboda yadda yake a fasace
فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول yake cewa lokacin da ya kusanto zuwa gare ni sai na ji cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne sai na ji shi yana cewa اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ka sani ya kai abu mas'ud Allah fa ya fi iko a kanka fiye da kai akan wannan bawa فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا abu mas'ud al-ansari yake cewa daga yau ba zan sake dukan wani bawa da zan mallaka ba وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته a wata wayar shi abu mas'ud al-ansari yake cewa saboda tsananin kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da bulalar ta faɗo daga hannuna
وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله sai na ce ya manzan Allah kawai daga yau wannan bawan ya zama ɗa
وفي رواية فقال أما إنه لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda baka yanta shi ba ai da wuta ta same ka na'am رواه مسلم بهذه الروايات muslim ne ya rawaito duka waɗannan ruwayoyin da suka gabata وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه duk wanda ya doki bawansa ba tare da ya yi abin da za a mai haddi na shari'a ba ko kuma ya mare shi to ka farar wannan abin da ya yi shi ne ya yanta shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت an karɓo daga hisham ɗan hakim ɗan hizam yake cewa akwai lokacin da ya je sham sai ya wuce wasu mutane manoma an tsayar da su a cikin rana kuma an zuba mai a kansu فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية sai yake cewa wannan menene haka sai aka ce ai ba su biya haraji ba ne shi ne ake musu azaba a wata wayar kuma ba su biya jizya ba فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai hisham bin hakim bin hizam yake cewa ina shaidawa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا tabbas Allah zai yi wa waɗanda suke yi wa mutane azaba a duniya azaba فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا
sai ya shiga wajen sarkin ya ba shi labari game da wannan hadisin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai shugaban ya umarni a sake su رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi yake cewa رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani jaki an yi masa tsagu an yi masa alamu a fuskarsa sai ya sai ya nuna cewa wannan abin da aka yi bai yi daidai ba فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi inda ni ne zan masa alama to ba zan masa alama ba sai gurin da ya fi nisa da fuska وأمر بحماره فكوي في جائرتيه فهو أول من كوى ال- فهو أول من كوى الجائرتين annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni a yi wa a, jakin salalas a daidai bangaren duwawun shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon wanda ya yi wa jaki gane a duwawunsa رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه an rawaito daga shi abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani jaki da aka yi masa lalas aka yi masa tsagu a fuskarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci wanda ya masa wannan alamun
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وفي رواية لمسلم أيضا a wata ruwaya ta muslim kuma نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه manzo Allah tsira da insha Allah su tabbata a gare shi ya hana dukan fuska kuma ya hana yin tsago a fuska باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى القملة ونحوها babin da yake nuna cewa haramun ne a yi wa wata dabba azaba da wuta ko da kuwa tururuwa ce ko makamanciyarta عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yana cewa بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa aika mu a cikin wasu 'yan aiki sai ya ce mana إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار yace idan kun samu wane da wane daga cikin ƙuraishawa ku ƙona su da wuta ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما yace bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wancan umarnin sai kuma ya zo yake ce mana lokacin da za mu fita na umarce ku da cewa in kun haɗu da wane da wane ku ƙona su amma kuma na tuna cewa babu wanda yake yin azaba da wuta sai Allah saboda haka idan kun same su ku kashe su
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال an karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi ya ce كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته mun kasance tare da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wata tafiya sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tafi biyan bukatun shi
فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال yake cewa sai muka ga wani tsuntsu yana tare da yan tsakinsa guda biyu sai muka kwashe yan tsakin saboda haka sai ga wannan tsuntsun ya zo yana ta shawagi
فقال من فجع هذه لولدها sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai yake cewa wane ne ya kwashewa wannan eh, tsuntsun eh, 'ya'yanta ردوا ولدها إليها ku mayar mata da 'ya'yanta
ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani gidan tururuwa mun kona shi sai yake ce mana waye ya kona wannan
قلنا نحن sai muka ce mu ne muka yi haka ya manzon Allah قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda ya kamata ya azaba da wuta sai ubangijin wuta رواه أبو داود بإسناد صحيح abu dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce
باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه babin da yake bayani akan cewa haramun ne mutumin da yake da hali ya yi taurin bashi idan mai buƙatar kuɗin ya nema قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Allah maɗaukaki yana umartar ku da ku isar da amanoni zuwa ma'abotanta.
وقال تعالى Allah yana cewa فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته idan sashinku ya amincewa sashi to wanda aka amincewa ya ba da amanarsa.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce مطل الغني ظلم ta wurin bashin mawadaci zalunci ne وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع idan ɗayanku aka tura shi wajen wanda yake da hali to ya je inda aka tura shi abinda wannan yake nufi shine idan kana bin wani bashi sai ya zama cewa eh, shi ma yana bin wani bashi sai ya ce ka je wajen wancan ka ansa in dai yana da hali to ka je ka ansa ɗin in kuma talaka ne to mafhumin hadisin da za a iya fahimta daga ciki shine ba dole bane ka tafi متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له وهبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه Babin da yake nuna cewa ba a so mutum idan ya yi kyauta ya dawo ya ce ya fasa wannan kyautar, musamman kyautar da bai riga ya ba da ita ba. Sannan babin yana bayani akan eh, wanda ya- ya ba wa ɗansa kyauta kuma ya riga ya anshi wannan kyautar ko kuma bai ansa ba sannan babin yana bayani akan cewa makaruhi ne mutum ya sayi kayan da ya riga ya yi sadaka da shi daga wanda ya bawa sadaka hakanan makaruhi ne mutum ya sayi kayan da ya ba da zakkarsu ko kuma ya fitar da su daga dukiyarsa ta hanyar kafara amma babu laifi ya sayi kayan daga wani mutum wanda ya siya daga wajen wanda ya yi wa sadakar ko kuma ya ba wa zakka
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه wanda yake komawa a kyautarsa ma'ana ya yi kyauta ya ce ya fasa to kamar kare ne wanda yake yin amai ya koma ya lashe amarsa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكل فيأكله a wata wayar kuma wanda yake yin sadaka ya fasa kamar misalin kare ne da yake yin amai sannan kuma ya koma cikin amansa وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه Na'am.
وعن, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال an karɓo daga umar ɗan khattab allah ya yarda da shi ya ce حملت على فرس في سبيل الله فأص- فأضاعه الذي كان عنده na yi sadaka da wani doki saboda a je yakin ɗaukaka kalmar allah da shi sai ya zama wanda aka bawa abun ya tozartar da shi فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص sai ne niyan na saya a wajen shi kuma ne tunanin idan zan siya a wajen shi zan samu sauki
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kada ka siye shi kuma kada ka fasa sadakar ka da kai ko da kuwa ya siyar maka shi da dirhami ɗaya saboda wanda yake ba da sadaka ya zo ya ce ya fasa to kamar misalin wanda yake amai ne ya lashe متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito باب تأكيد تحريم مال اليتيم babin da yake ƙara ƙarfafa cewa haramun ne a ci dukiyar maraya.
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa, إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا waɗanda suke cin dukiyar maraya, waɗanda suke cin dukiyoyin marayu saboda zalunci, to tabbas suna cin wuta ne a cikin cikunansu, وسيصلون سعيرا kuma da sannu za su shiga wutar kirira.
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanya mafi kyawu kamar ya zama misali mutum yana kula da maraya ne kuma talaka ne fitik to ya halatta ya dan ɗauki wani abu gwargwadon eh, aikin da yake yi na kula da maraya amma in mawadaci ne to Allah ya umarce shi da cewa ya kane daga cin dukiya Na'am.
وقال تعالى Allah madaukaki yana cewa ويسألونك عن اليتامى suna tambayar ka game da marayu قل إصلاح لهم خير ka ce musu lura da maslaha da kuma cimma daidaito ga abin da zai sa a amfani juna tsakanin mai kula da maraya da kuma marayan shine ya fi alkhairi وإن تخالطوهم فإخوانكم idan kuma kuka yi cuɗeniya da su to dama yan uwanku ne kamar yanzu misali eh, shi wanda yake kula da maraya ya ba da wani bangare na abinci a ɗauki wani abu na bangare na abinci daga dukiyar maraya a dinga haɗawa ana ci
والله يعلم المفسد من المصلح amma fa Allah ya san wanda yake nufin barna da kuma wanda yake nufin gyara saboda haka idan akwai wata mugunyan niyya da aka kulle a zuciya to Allah ya sani وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اجتنبوا اجتنبوا السبع الموبقات ku guji abubuwa guda bakwai masu hallakarwa قالوا يا رسول الله وما هن suka ce ya manzan Allah waɗanne ne قال الشرك بالله shirka da Allah والسحر da sihiri وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق da kashe rai wanda Allah ya haramta in ba da haƙƙi ba وأكل الربا Mm.
وأكل مال اليتيم da cin riba da kuma cin dukiyar maraya والتولي يوم الزحف da kuma guduwa daga wajen yaƙi وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات da kuma jifan mata katangaggu muminai da zina متفق عليه Bukhari da musulmi suka rawaito باب تغليظ تحريم الربا babin da yake nuna cewa lallai riba haramun ce kuma haramci ne tsanani قال الله تعالى Allah yana cewa
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس waɗanda suke cin riba a duniya to ranar alkiyama za su tashi kamar mahaukata
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا abin da ya faru kuwa shine saboda su sun kasance suna cewa da ciniki da kuma riba duk abu ɗaya ne وأحل الله البيع وحرم الربا Allah yake cewa tare da cewa kuma abin da suka faɗa ba haka ba ne saboda Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله Amma fa duk wanda wa'azi daga Ubangijinsa ya zo masa ya hannu daga ribar da yake ci to abin da ya a baya ba sai ya dawo da shi ba kuma al'amarinsa yana wajen Allah.
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wanda kuma ya sake komawa cin riba to tabbas waɗannan su ne ɗan wuta kuma suna masu dawwama a cikin wuta.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات Allah yana kwashe albarkar riba kuma yana sanya albarka a cikin sadakoki.
والله لا يحب كل كفار أثيم Allah baya san duk mutum mai yawan kafirci mai yawan aikata zunubi.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na gari suka tsayar da sallah suka ba da zakka to tabbas suna da wani lada a wajen Ubangijinsu kuma babu tsoro a gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah kuma ku bar abin da ya ragu na daga riba in har kun kasance muminai.
وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة amma hadisai waɗanda suka zo a kan riba to suna da ɗimbin yawa a cikin littafin bukhari kuma sun shahara منها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله daga ciki akwai hadisin abu huraira wanda ya gabata a babin da ya zo gabanin wannan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga cin riba daga cikin abubuwa guda bakwai masu hallakarwa وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi dan mas'ud allah ya yarda da shi ya ce لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya la'anci mai cin riba da kuma wanda aka wakilta domin ya anshi riba.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه Tirmizi kuma ya ƙara da kuma wani tirmizi a cewa Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya la'anci waɗanda suke yin shaida a kan riba da kuma waɗanda suke rubutawa.
باب تحريم الرياء Babin da yake nuna haramcin yin riya.
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء kuma ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini ga Allah sannan kuma suna karkacewa daga kowane addini suna eh, komawa zuwa ga addinin musulunci shi kaɗai su tabbata a cikinsa.
وقال تعالى Allah yana cewa لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى kada ku ɓata sadaƙoƙinku da gori da kuma cutarwa كالذي ينفق ماله رئاء الناس kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa saboda ya ɗan mutane su gani.
وقال تعالى Allah madaukaki yana cewa
يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا suna yi wa mutane eh, riya amma kuma ba sa ambatan Allah sai kaɗan mana yawancin ayyukan su din riya ne ba sa yin eh, abin da Allah madaukakin sarki yake bukata na tsarkake addini zuwa gare shi
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu hurairah Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa أنا أغنى الشركاء عن الشرك ni ne mafi wadatar masu tarayya daga barin tarayya من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه duk wanda ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani a ciki sai in bar shi da abin da ya haɗa ni da shi saboda ni mawadaci ne ma'ana na bawa wancan ba zan ba da lada akan aikin ba رواه مسلم مسلم ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Eh, Abu Hurairah yake cewa na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل رجل رجل استشهد farkon wanda za a fara yi wa hukunci ranar alkiyama shine wani mutum wanda aka kashe shi a wajen yaƙi فأتي به فعرفه نعمته فعرفها sai a zo da shi sai Allah ya sanar da shi irin ni'imar da ya masa shi ma kuma ya tabbatar da hakan قال ف... قال فما عملت فيها sai Allah ya tambaye shi me kai da wannan ni'imar قال قاتلت فيك حتى استشهدت sai ce ya Allah na yi amfani da wannan ni'imar ta inda na yi yaƙi saboda kai har na yi shahada قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل Allah madaukakin sarki sai ya ce da mutumin kayi ƙarya kayi yaƙi ne ba don wani abu illa saboda a ce maka gwarzo kuma an faɗa
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار sai Allah ya umarni a ja shi har a jefa shi cikin wuta ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها da kuma mutumin da ya koyi ilimi kuma ya koyar da shi ya karanta alkur'ani sai Allah madaukakin sarki ya zo da shi a tabbatar masa da ni'imar da aka yi masa sai ya fahimci ni'imar kuma ya tabbatar da ita قال فما عملت فيها sai a ce ya kai da wannan ni'imar قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت, القر... وقرأت فيك القرآن sai ya ce na koyi ilimi kuma na koyar da shi sannan na karanta alkur'ani saboda kai
قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل
sai a ce ƙarya kake yi ka yi ilimi ne don a ce maka malami kuma ka karanta alkur'ani don a ce maka mai karatu kuma tabbas an faɗa ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار sannan sai a yi umarni a ja shi a fuskarsa har a jefa shi cikin wuta ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها da kuma mutumin da aka ba shi nau'uka na dukiya daban-daban Allah madaukakin sarki zai sa a zo da shi sai a sanar da shi waɗannan ni'imomin sai ya tabbatar da cewa haka ne sai a ce masa to ne kai da waɗannan ni'imomin
قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك sai ya ce ya Allah babu wata hanya da na san kana so a dinga ciyarwa a ita face sai na ciyar a wannan hanyar قال كذبت sai Allah ya ce masa kayi ƙarya ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل amma dai kai kayi wannan sadakan ne don a ce kai ne kyauta ne kuma an faɗa ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار sai a yi umarni sai a ja shi a kan fuskarsa sai a jefa shi a cikin wuta رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على شياطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم wasu mutane sun ce da abdullahi dan umar muna zuwa wajen sarakunan mu sai mu faɗa musu wasu zantuttukan masu daɗi idan kuma mun fito daga wajen sai mu faɗi saɓanin haka قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم sai abdullahi dan umar yake cewa ai mu irin wannan aikin da kuke muna ƙeza shi a cikin munafunci a zamanin manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال An karɓo daga Jinduk ɗan Abdullah Allah yarda da shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم
maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من سمع سمع الله به duk wanda ya jiyar to shi ma Allah zai jiyar da shi ma'ana mutum ya zama cewa ya yi abu don mutane su ji su cewa na ya aikata abu kaza to Allah zai saka masa da wannan abu ma'ana Allah ya ƙi biyan shi lada
ومن يرائي يرائي الله به
hakanan duk mutumin da ya zama yana yin riya to shi ma Allah zai saka masa da riyarsa ma'ana Allah ba zai ba shi ladan wannan aikin ba.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Da Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة duk mutumin da ya koyi wani ilimi wanda wannan ilimin ana yin sa ne don neman yardar Allah amma shi sai ya yi ilimin don ya samu wani abu na duniya to ba zai ji ƙanshin aljanna ba ranar alkiyama.
رواه أبو داود بإسناد صحيح والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi mai inganci kuma akwai hadisai da yawa mashahurai a cikin wannan babu masu mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasin da su zo nan gaba kafin wannan lokaci nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh